نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 23 da watan shida sun kuje da biyar wanda ya zo nawa wanda ya zo sha shida ga watan hudu na biyar ne ga watan biyar dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida za tashi darasi na arba'in da uku a cikin littafin nama a shekara shika a rinki za mu tashi darasi na arba'in da uku na littafin na a shekara بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ومن أحسن الباب الثالث الفصل الرابع عشر في تشريف الله تعالى لما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. wannan fasali na goma sha hudu zai bayani ne fi tashrifin lahi ta'ala الفصل الثالث عشر في أسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم وما تضمنه من قبيلته wannan fasali na goma sha uku zai yi magana ne fi asma'ihi a cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma tadammanathu min fadilatihi da kuma abin da sunayensa suka kunsa na darajoji wanda ya kunsa a cikin sunayen na kabu idan yana da suna da yawa yana da sukofi da yawa ya nuna abin mai daraja ne kowane suna suka ga wata sifa ce ta jawo ko wani aiki ko wani yabo ko wani girmamawa ko wani mutuntawa ko wani ɗaukakawa ko wani darajawa shi kawo sunaye masu yawa shi da Allah yake da sunaye da yawa Qur'ani yake da sunaye da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da sunaye da yawa an yi tafai da yawa in ku manta ba a cikin zadul ma'ad inda ibn Qayyim yake fassara sunayen Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan da za a ce a kowace sifa ta yabo da Allah ya annabi sai tantance daban za a kago suna daga jikinta da suna manzon Allah za su tafi mu. Kana a cikin tofat ahwaji yayin turmuzi na Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki yana cewa ya ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam inda za a kago sunaye da sukoki na yabo daga sunayen da ya cancanta da na yabo ya za a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da suna dubu biyu da ɗari biyar. Haka nan Imam Suwidi a cikin littafin sa da suna al-Mustafa في أسماء المصطفى وأنا اللي شاف يك شوا النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجواب يكي أقول لك من سنة البحث البهية في أسماء النبوية شو ما قال يا كم سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أما إذا مجد سنة عند Alƙadi Allah ya masa rahama ji kansu zai karanta mana wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba da dai waɗanda mun bayani a baya cewa masu tafsiri ne suka mai da shi suna ko kuma da shi bane حدثنا أبو عمران موسى بن أبي حميد الفقيه قال حدثنا أبو عمر الحاتم حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عباح حدثنا يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء وكان الله صلى الله عليه وسلم يقول سنة بيار سنة بطا أغنيني أنا محمد أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد سنينكم أحمد وأنا الماحي الذي ينصر الله به الكفر shine kuma mashi wanda Allah zai shafe ya tumfuke ya cire ya cifge ya share ya kawar da kafirci da zuwa na wannan tashin ni ne wanda za a tattara jama'a a yadda yusharun naku wanda za a tattara jama'a a kan kadamai a ainihin duka jikina ko a gabana wannan aqibu ni ne kuma mai zuwa bayan annabawa ma'ana ni ne na biyo annabawa سبحانه الله تعالى في كتابه محمد وأحمد سنة يا كتاب أنه محمد صلى الله عليه وسلم سنة محمد أقول لي هدى أكتب القرآن يا كما كرا أحمد أقول لي إلا أكتب سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلى الله عليه وسلم جنوب سيكون منزولي قد خلت من قبله الرسل ثم مسلميك جباتيك فإن مات أو قتلن قلبتم على أقابكم إذا يا رسول ko kuma idan ainihin wato aka kashe ta a filin daga wanda ba ku addinin Allah za ku yi ku ba addinin ku san yan kalu ala akuraihi da inna burran ma shay'a wanda shi ya juya baya a bugadijan sa da gudu addinin Allah ba zai fita Allah da komai ba من شيء يقولين ايه لان عيسى محمد زي نبي اتين سورة الاحزاب اتين سورة الاحزاب ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم جزمه بابا ايه لجسنكم فاتيشي من جسد فاتيشي كما تكمكن النبوة في الشيء ويريد يتكلم على سورة آل عمران تمس في سورة الأحزاب تقول لهم في سورة الكتاب وسورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلوا أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم حتى عنهم سيئاتهم وأصلح حالهم ولم يصح إيماني بالله يصح إيماني بأن أكثر كم محمد صلى الله عليه وسلم cikin suratul fathi Muhammadun Rasulullah alladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum har zuwa ƙarshen ayat haka nan gurare hudu a gurori kuma hudu da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ƙarara da Muhammad suratu Ali Imran suratu Ahzab suratu Isra ko suratu Muhammad ana mata suratu ana cewa suratu Isra ko kuma ana cewa suratu Muhammad sai kuma suratu Fathi ya fasahana laka fatan mudina waɗannan su ne gurare hudu cikin suratul kafi shi aka kirawo shi ahmad harshen annabi isa ya tafi mubashiran bi rasulin ya ati in ba a jiki bin ahmad ina muku bishara da manzo zai zo a baya na sunansa ahmad wannan su ne gurare guda hudu da ɗaya biyar kenan inda aka kirawo annabi sallallahu alaihi wa sallam da suna muhammad shi hudu ahmad bi ɗaya هنا يتسمون الله تعالى في كتابه محمدا واحمدا ومن خصائصه تعالى yana daga cikin kebancewa da darajoji da Allah yawa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu dan mana asma'a sana'ahu ya wato tattara ko ya dunkule ko ya tura ko ya cusa a cikin sunayen sa yabo duk wanda suna na annabi ba kunshe da yabo ya tattara ko ya nannade a sana'a zikiri da azima shukuri cikin wato yaban tafiyar ambatonsa da kuma nuna girman godiyarsa. Ahmad Rihu Ahmad Al-Ahmad. Ahmad an gina shi ne alawa zane Ahmad kuma sihatu mubaraka. Mubalaga min sifatil hamdi. Ma'ana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yawa Allah. Wa Muhammad kuma shi ne wanda aka fi yabo. Fa'alu min hamada asalin fi'ilin da cikin babin fariha ya faru فرحا حامدا يحمد حمدا فرحا يفرح فرحا فعلا يفعل فعلا هناك سامو أكثر كلمة وقائدة تكتشلي إذا إنك إنك تنشي Sabar ko a mai da shi baki ana da hanya guda uku ne kawai a ilimin sabar. Hanya ta ɗaya ziyadatul alif a walihi. Na biyu ziyadatul ziyadatul hamza a walihi. Na biyu ziyadatul alif يوقع الترعيش بوقته أن يكون كأنك ما يدى فيه ثلاثي يكون الرائي علم الفرق هذه قيادة الحمزة في أوله ومن يشيء فعله شمأله Harka ta biyu shine a yi jihadin alif fi a ce hamidu, fa'ilu, ahmadu, afa'alu, hamada, ala. Hanya uku kenan. Ala in za a masa mudari tun da ya koma mudari ta hanyar tafifin wasu suka. Wato muza'atu aini kenan. Da fa'ala an wa aini ɗin zama. Haka ya koma ainihin rubai ya tashi daga sulaki ya koma rubai. in za a masa mudari sai a ce fa'ala yufa'ilu ma'udadin sa kuma taf'ilin fa'ala yufa'ilu taf'ilin ammuda yuhammidu yuhammid in za a masa ismu fa'il sai a tafhimun a masa zama a farko sai a ce muhammidu ismu fa'il wanda ke yabawa muhammadu ismu maf'ul wanda ake yabawa Haka annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa a wannan sigar ya zo a wajen maqulu maqulun bihi Muhammad wanda aka tabawa wato babu wani mutum a duniya da ya tafi yabo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansa ya farko ne daga wannan Muhammad Muhammad Ta'amid Muhammad ismu maqul Muhammad ismu fa'il hakan aka hada masa suna Muhammad Muhammad wanda Allah ya fi bansa wanda kuma jama'a suka fi bansa ko wanda ya fi yaba wa Allah Allah ya fi yaba masa sai kuma fa'al ya fi yaba wa Allah Muhammad kuma wanda Allah da bayan sa suke yaban sa saboda alheri sa da sa da nagarta da kuma abinda Allah ya koshi da shi na rahama jin kai zuwa da salikai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka farka alhamdu saboda yawan yabo ne abu ajallu man hamida shine mafi girman wanda iya ba Allah ina Allah sallallahu alaihi wa sallam shi afdalu zikri لا إله أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الشكر الحمد لله بعض اللي بعد الشيء وأحمد الحمد لله وقلت سنة كشكا قلمي أنت يا جنه الحمد لله على كل حال idan kuma kai kana tafiya cikin shi ake bukata ana ciniki ana ciniki ba ko bana tafiya aka ce ya gani ake alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu fatiha aka alhamdulillah ne kuma koya mana أنا جن بسيئة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كما أنا جن أنا تأتي الحمد لله على كل حال يبو يا تبتك على كون حال يبو يا تبتك على وحدة بنعمته بنعمة لي تتم الصالحات أيكي نقري تكتا جاهك أيكي فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمده شيء مطلق جرما وانشا ليس عندها يبو وأفضل من حمدا شيل كما في درجة عند أكا يباوا وأكثر الناس حمدا شيل كما يفيو أفضل متى يبوت يبوا الله أكا في رامتا فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين شيل مكي يبان دكا وأن أكا يبا شيل مكي يبان دكا وأن أكا يبا يعني معه لواء الحمد يوم القيامة أنا أتكلم عن أبوك تكر يبوت ya zama shi ne jagoran dukkan mutane ga baki ɗaya ni da kimta da ku kamar al'amdi don ki karya boye tabbata a gare shi wai ta shahara fi cikin al'amfati kuma ya bayyana ya shahara ya fito fili a wannan taro na alkiyama da alhamdi da dukkan yabo da Allah ya masa wa yaqulu rabbuhu kuma Allah ta'ala zai tashi hunaka anan zai kai shi maqaman da hadudan wato jikirin abin yabo kama wa akahu kamar yadda Allah ya masa alkawari ya hamadu fihi al-awwaluna wal akharuna wanda na farko da na karshe duka za su yaba masa ba a yawa saboda ceton da zai nema a wajen Allah kuma Allah ya ba shi ceton kuma da yake ceton Allah ya sa mu cikin ceton sa wa yaftahu alayhi fihi min al-mahamid kuma Allah zai buɗe masa fuskokin yabo hanyoyin yabo kalmomin yabo zai yaba wa Allah wanda ba a taɓa samun wani mahaluki ya yaba wa Allah da irin yaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ko zai masa a wannan rana ba amma ko da sallallahu alaihi wasallam ya san yu'ta ghaibi wanda ba ta ba wani dan adam wannan fuskar yabo ba وسمى أمته كما يا أمة الشيء في كتب الأنبياء أتكين فورا تفكر في كتاباتها بالحمد لله an kirawo al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawan yabo shi ga tsaya tunda kanu ismu fa'il ne kuma ismu fa'il kuma da karin sitin dan Hamid ne yabo Hamdan ne yabo da yawa Mahmud wato shi suna Hamida din nan za ka iya kago sunaye da kake da gare shi daga shi ba a kago Ahmad Ahmed a kago Muhammad a kago Muhammad a kago Hamad a kago Hamud Fa'ul kenan shi ma mubalaga ne Hamud Hamad Hamid duk za a iya kago shi da wannan sunan na Hamida da Hamadu Hamdan Fatiha نصره فرحا وإلى نفعل wato amarinsa yana da kasa a mabarakinsa yana da fata za ka ji karanta wannan abubuwa suna kuskure wajen inna alhamdulillah na hamaduhu su ce na hamiduhu su ce na hamiduhu su kuskure inna alhamdulillah na hamaduhu na hamaduhu dan hamida ne ya hamadu asha ya fa'alu asha ya farahu sura haka maktur al-ayn ne fil madi maktur al-ayn fil mudari yana da kasra ne a madi fa'ila yana da fatha a mudari da fa'alu sura kan kace inna alhamdulillah nahmiduhu wa nashkuruhu inna alhamdulillah nahmiduhu wa nashkuruhu daidai shi ne kace inna alhamdulillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ko wajen fahimtar nan a cikin zaman ma da yawa su da kan wahalar karanta shi Allah ya samu dace da hakikan ya cancanta an yi sama Muhammad da shiraki Muhammad sallallahu alaihi wasallama Muhammad kuma shiraki Ahmad ثم في هذين الاسمين اكن ودان سناye guda biyu min ajaib khafa'atihi akwai abubuwan mamaki da suka keɓance shi ko keɓance da su abba da iya ayyuki da kuma ƙayatattun ƙwayoyi fannin akwai wani fanni akaru kuma ba kuma annan laha azza wa jalla su shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da girman sa koya amma matsayi an yi sammai jihuma a hadun kabla zamani kafin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sunan Ahmad da Muhammad ba su kai a cikin larabawa أما أحمد الذي أتى في الكتب أحمد وجه ما كنت فيه وبشر به الأنبياء أن بعض الشهادة شيء فمن الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره ألا يسأل سبع وننسى دوانا فينا ولا يدعى به مدعو قبله وبدا إكرا وأنا أبي إكرا وجب ننسى حتى لا يدخل لمس على بشرة القلب don kada da su jamma mai daɗin zuciya da za ka cewa su dama shi kafin sa amma mutane da yawa sun zo sunan su Ahmad Tura da Muhammad su kuma sun ci annabawa ne insha Allah ya tsara wannan to shakkun ko da shakka da ya ya shi da shi haka zalika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi ahad min al-arab wala ghayruhu haka nan Muhammad bai shahara a cikin larabawa kan yawo wani ɗaya a cikin larabawa da suna ba balle waɗanda ba larabawa ba لا أشاء قبيل وجوده إذا ما صورا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يبينها وإلى به كافر به وسا في كلام أن نبيا نبيا استوى وأن النبي يبعثه جاء أيكوته اسمه محمد محمد فكم قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك أي وصلت في الأربعة abin da sanya ma ƴaƴansu su ne irin wannan da fatan wasu wasu ne za su ɗauki gidan na ja an da kuna a hajji ba wani fatan kuma nasu ɗin shi ne wallahu alim haifi ya ja'alu risalatahu Allah shi ne mafi sanin ya zai kauce mankalinsa ba kawai Isra'iya ake a zaman annabi ba annabi ba koyi a cikin jefa ba zaɓi ne na Allah Allah yastafi min al-mala'ikatu rusulan wa min an-nas Allah hastafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim ala alamin sai Allah yana zaɓa annabi ne tuka in kun bi ku shiga aljanna kun saba masa kuma ba wai an taka yaki fitarwa mutum ya ce to ga ɗaya jefa wanda kuke so ya zama annabi ƙuri'a ba ba haka ake yi ba Allah ne yake zaɓar annabi wanda ya shi shiga aljanna wanda ya saba masa sai nari wa bisa almasir Umar Muhammad bin Hayhatu Hayhatu bin al-Julafi al-Awsiya wannan shi Muhammad na farko da aka samu wannan zamani da Muhammad bin Muslim al-Ansari ko Muhammad bin Muslim al-Ansari Muhammad bin Barra al-Bakari shine da shi Muhammad bin Sufyan bin Musaji shine na hudu محمد بن سمران الجعفي ومحمد بن خدعي الأمين ma sa ji alahu kenan su bakwai su shida ba su da na bakwai wanda ya kasu kara masa amma karin bai shiga ba waɗannan su waɗanda suka manya a zamanin ana kiransu muhammad ويقال هذا أول ما سمي محمدا ولا كفارة ساو محمد محمد بن سفيان واليمن تقول أما متانا يعمل سنة سوى بن محمد بن سفيان من العبد شيء فرقا محمد أكبر ساو ثم حمى الله كل من تسمى به هو أن أكثر مثلا السنة Allah ya tsare an yi da nubu da ke shi annabi gari. أو يدعي إلى أحد له فلا يدعي شيئا لديه ما سمعته أو يظهر عليه سبب ومن سبب فإلى جريش يشكك أحدا في أمره يدعى ولا شك في الأمر حتى تحققت سمتان له صلى الله عليه وسلم هل أنا سوف أتي الأحمدية والمحمدية suka tabbata ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi sahih al-ahmadiyya wal muhammadiyya wato ya zama shi ne abin yabo kuma shi ne wasu ولم ينازع فيها وأجاهل بحقيقة كما أنزلنا إليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي من الماحي الذي يمسح الله به الكفر وأن الله زي شاش يتوجه يشد يتف يتعري يتور يتخاف يشيد يقول أنت الدين الإسلامي فقط في الحديث فسر معنا وأن أتينا الحديث ويكون محو الحكم لكن ما شافي كافر كذا النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكة الشاد العادي يعني أنا نكون باع شافي كافر كذا مكة بدك أن أتاك الله ربارا وما ذلك من الأرض أبدا أكا ينقل من مكة أكا تترو مكة نكتا ياتي الله يتترو من كفا ناجي جبل كذا ملك الأمة تاسي ياتي جبل كذا ياتي جبل ga wannan misali wawa da kuma ya alƙawarin annahu ya bulu mulku ummatihi mulkin al'ummar sa zai kai nan aw ya kuma mahwa aman bi rabbuhu kafi wannan tunan zaman miya shi ana nufin wato za a bayyanar da addinin sa ya rinjaye dukkan addini gaba daya kuruwar galaba daukaka akan sauran addini kuma zai rinjaye sauran addini كما قال تعالى تظهره على الدين أن بين الشيء كان الدين بك وقد ورد تفسيره في الحديث أبو أسلم الحديث أنه الذي يمشي به سيئات من اتبعه شنو ولا أتكاتي من أيكم من أتبعه وقوله لفتكتب عن الحاشر من يحسو الذي يحسر الناس على قدمي وان رزعت حاكمت أنه رانا القيامة أتكاتينا ليس لك أتكاتينا ai ala zuhani wasu fassara shi a zamani na wa ahadi da kuma lokaci na ai laisa ba abi nabiyyu bayana babu wani annabi kama qala ta'ala wa khataman nabiyyi kuma shi kamakin annabawa wasu ne a akiban an kira shi akibu annahu aqaba ghayrahu min al-anbiya'i domin ainihin mace ya biyo bayan an uwan annabawa wasu sahi ana al-ashib alladhi laysa ba'dahu nabiyyu shi ne akubu wato wanda a ƙarshe wanda babu annabi a bayana wakila ma'ana alaƙa da ni wasu ka a fassara alaƙa da ni a bisa duka na ko duka jikina ai sharun na ba a tashi mutane su mushahadati a kan ido na ina kallo kuma qala ta'ala yakunu shuhada'a 'ala an-nas لتكون شهداء على الناس فكتب شهادة أكب متاني ويكون الرسول عليكم شهيدا ثم تحكموا الشيخ ثم أكمتم وإلى علاقة وثم تحكموا الشيخ ناس علاقة على صادقة في gaba shi ba a sai na tashi sannan za a tashi mutane da yadda ne farkon wanda zai fara tashi an buɗe abu قال الله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم suna da gabatar gaskiya a wajen Allah mahalicin su da kuma alaƙa da ni da kuma kusur alaƙa da ni ai kudani a gabana wa haɗi da kuma wato wato gaba gare ni ai yadda ta zauna ila kiyama za su taru a ranar alkiyama da kuma kun kusur alaƙa da ni ina ai kada ni a kun da ni wato abu ta kunna ta wa ma'ana qawli li khamsatu asma'in sai ina da sunaye biyar shi da inna ha mawjudatun kutubu mutaqaddima wannan sunaye wato mafhumul adadi aika da hujjatu cewa ya ce biyar ba za a isa kuma ta biyar din kenan ba duk wanda ya inganta a hadisi sunan annabi da sunansa ne ba ga ya tabbata hadisi qur'ani sifar ta sifar da kaga cibiyar din Allah ya tashi wannan ra'u'a mu'minina ra'u'a rahim harisun alaikum mu'minina ra'u'a rahim kuma kuna ya uku harisun alaikum daya ra'u'a rahim kenan ina san ma an san wannan kuma ragowar sunaye da suka kuma suna hadisun alaikum suka ce mai kwaɗayin ku shiga aljanna mai kwaɗayin ku shiga wuta wannan mai kwaɗayin mai jin kai da jin ba ya son ya ga kun yi abin da za ku bata da Allah har da muku azaba sallallahu alaihi wasallam ina inna ha mawjuda fi kutub al-mutaqaddima wa inna ulil ilmi min al-ahadi as-salisa cikin al'umma da suka gabata وقدروا عنه صلى الله عليه وسلم mutum ne yake kuma isnadun da aiki ne ni aikata su asma'i ina da suna da goma wanda tsara ne na hawa wa yasi wanda mun kawo a cikin bayani cewa fasara sai aka yi wannan kuma ni ba aka isnadi ta makki da makki da shi tarjaman sa aka kawo wannan وقيل في بعض التفاسير انه يا طاهر يا هادي الله سنة طاهر يا هادي وكتاتي يا يا سيد a kan sun yi kanin wasu sun yi bayani ne kan tafsirin su ne ko Ja'far bin Muhammad wa zakara ghayruhu li asharatu asma suna da suna da goma zakara al-khamsata allati fi hadith al-awwal wa kan biyar fi hadith al-first wa qala wa ana rasulur rahman ni ne manzon rahama manzon jinkai wa rasulur rahat ni ne manzon hutu ko da ya huta da bid'a ya huta da shirka rasulun malahi ne ne annabin gumurzu wanda Allah ya kwani domin a gumurzu da arna a naɗe kajin su jagoran yaƙi kenan kuma da a da arewa ofis na dukkan sojojin Allah ma'anar makwabci shi ne wanda aka ji bayana a kujewa kai ki tabi na nabi abubuwan annabawa wa ana ƙayyu kuma mai tsayarwa mai zakarwa wal qayyimu al jami'ul kamilu wanda ya tattaro ya kuma tattare ya haɗa kuma gaba ɗaya wata za wa gaske wannan arziki ta haka na shafe shi ba ni na roƙe shi ba amma anna sawabu kusamu ko kusamu isra'i amma zakarna ba'du an al-hadisi wa huwa ashaddu bi tafsir dan kusamu shine al-jani al-kamil al-mali kenan bi tafsir akwai wata ayyuka fi kutub al-anbiya قال داود عليه السلام اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة حتى كأي سمع أنه محمد صلى الله عليه وسلم بخير السنة بعد الفترة باية في وجه باية وقت الفترة فقد يكون القيم سبحانه يأي أمانة فيها وروى نقاش النبي صلى الله عليه وسلم من في القرآن سبعة أسماء سواء أن بسنة ainihin wato biyar a cikin alƙur'ani mana an ba'afa bakwai kai kuma an ba'afa isnadin Muhammad dama ya tabbata a wancan hadisi. Wa Ahmad ya tabbata. Wa Yasin wa Taha mun yi bayanin fassarar malam Bakkiyu kuma ya haka shi daga sauran malamai irin su Sulmi kuma ya haka daga wasu ɗin da Jafar bin Muhammad. So wal mudaffir kuma sifa ce shi ma sai wal mudaffir ya zuwa cikin Qur'ani wal muzammil haka muzammil min rabbala yuzal muzammil wanda ya lalle kansa muzammal wanda aka lalle shi الله شرع الله وأنه قام عبد الله عليه لبدا وفي حديث هذا الحديث عن جبريل بن مطعم يكتب يكون عين الداشدة محمد وأحمد وخاتم وعاقب وحاشر ومعصوم وفي حديث ابي موسى الاشعري انه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء akan gaya mana sunayensa ko ne ce ana muhammad wa ahmad wa qasiyu wa hashiru wa nabiyyu tawbati wa nabiyyu muhammad su duk wannan sunaye na ne musu muhammad wanda aka fi yabo shi ne aka ba allah shi ne aka biyo da ni a bayan annaba shi ne za a fara tashi kafin a tashi a mutane shi ne annabin ba wanda biya biyu su shiga aljanna kuma ya kan kare masu zunubin shi ne kuma annabin yaƙi da allah su ba su yaƙi su shiga bayana a yaƙi a tuni da kafin تكلف إلا نفسك وعبد المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وعبد المؤمنين والله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يا أيها النبي فرد المؤمنين على الكتاب سبحان أنا مرجوك ويوقع المرحبة wato rahama kenan warraka da kuma wa kullum sahihun dukkan sabiyan ya inganta in sha Allah ma'anar mukassi ma'anar arfi da mukassi da al'afif ma'anar su daya واما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والرحمة فقد قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وما ايكم كما فكتب مجن اي ذلكي وكما وصفه بانه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم الى صراط مستقيم وانك لتهدي الى صراط مستقيم الله تعالى يا جاء وصفه يا مصطفى لأنه يزكيهم ينا ترك الشرك ويعلمهم الكتاب ينا كرنت الدسو القرآن والحكمة ينا كرنت الدسو السنة والسنة ما يتلى في السنة من آيات الله والحكمة من شخصية الحكمة بتبع شبوياتا هذا متلع تاكي الكتاب بايا ثم أنت سنة مثل كذا الكتاب لا يكو حكمة أجمع كتابنا الحكمة حكما تنا مثل سنة كم كمان نكون قرآن وعلمهم الكتاب والحكمة وكل ما يلاقي في كنا من آيات الله الحكمة والحكمة علينا نكون سنة idan kuma suna a hikima su zo da ba ita ba su so ta gaba ba ita kaɗai su zo idan tana nufin alkitabatul qawli wal amal wal itiqad dacewa a cikin kudanka dacewa a cikin magana ka dacewa a cikin ayyukanka wanda zai faɗi maganar da ta dace ne aikin da ya dace da kudure abu da ya dace to shi ne ya dace kuma aka yi samu ma mu dace wannan shi ne hikima wa wajen ka hikima a ga da otiya khairan kasiya وكما وصفه بأنه وجه المؤمنين رؤوف رحيم. ما كراتي رؤوف رحيم. وقد قالت أمته إنها أمة مرحمة ya ce al'umma sai ita wacce ake bi kanta ko kuma shi kan wasu qala Allah ta'ala fihim wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil rahmah suna wasiya juna da yin hakki kuma suna yi juna wasiya ai alhamu ba'dhum ba'dan ma tashashin yana yi mashashi rahama Rabbul sallallahu alaihi wasallam rabbuhu ta'ala rahmatan li ummatihi haka sai Allah ya aiko shi jin kai ga al'umma wa rahmatan lil alamin ورحمة زعالتنا ورحما بهم وما توسعي أجلسوا ومترحما وعينهم وتمشون توسعي أجلسوا ومتغفرا لهم ومنما متغفرا ومحالة لهم وشعورهم في الأمر وجعل أمته أمة مرحومة ووصفها بالرحمة وأمرها بالتراحم حتى يائكم الزكاة درهما يا سكة أمك درهما ثم يا أمرتكم دنجي الرحمة تكانمو وأثنى عليكم يا دنجي الرحمة فقال يكي إن الله يحب من عباده الرحمة حتى ينا سمى تجد حاجة من باينها وقال يكي الراحمون يرحمكم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ما سجن أي ألا مسجن أي ينا جن أرسو ذاك كبير أولا يكي كفا wanda yake sama a jikanku sakamakon jin kan na ƙasa da kuka yi idan in mutum ba jin kan na san na ƙasa da shi na sama da shi ba da ji kansa ba haka abu da tafiya kuma haka take ga Allah wa amma ruwayati ruwaya nabiyul malhama fa ishara fa isharatu ila babu isa din al-qur'an wa sayyid shi abin da aka aiko dan Allah da shi ne na yaki da kuma zungure ya ta kudi cewa an aiko shi ne da wal hadith wanda dai hadida شديد ومنافع للناس. يا الله يأتي أنزل الكتاب ليس أنزل الحديدة. haka mutane ana bi su ne da hujjatin wa hadidatin haka bi hujja ta biyul malaki shi ne annabin rahama annabin tuba annabin yaki Bakon Aliyu fi hadisi annahu qala sallallahu alaihi wasallam ya wasu cikin lakabi daban daban da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu wasu ma su kuma alamomin sa cikin Qur'ani a cikin Al-Qur'ani cikin kafiratu ya zo da yawan da suna mutane hanyar da in suka ba su samu lafiya a cikin ba ko ba su fita mutuwa ba ko ba su gaba da shi lafiya ba shi yana tsoratar da mutane wannan hanyar ta sabita haka zo mai gargadi ke nan annabi kuma ya zama nabi shi ma fa ilmi mai jan sunan jama'a da kafi abin da bai dace ba annabi an kira shi mai yin tsara ko kira ne mutane su tsara da abubuwan alheri da za su aikata su samu kyakkyawar rayuwa a duniya kuma su samu kyakkyawar makoma a lahira wanda shi haka shi ma ya zo a zama zanen sa'i wato mai yawan bishara da alheri da jama'a ganin sa ma kawai bishara ne zuwan sa bishara ne zuwan sa bishara ne shi na shiga aljanna shahid kuma an kira shi shahid ya zama shaida a kan jama'a da shahid shi ma alamu zanen fa'il shiga su mubalaga wato zai kasance mai ba da shaida kenan. Hakkin mutum kuma an kira shi gaskiya bayyananniya sai kuma tana kuma kansa ko kan qur'anin da yazo da shi khatamun nabiyyin kuma an kira shi kamatin annabawa da ra'ufur rahim kuma an kira shi da tausayi mai rahama wal amin an kira shi amintacce haka da musulki a wata fassara ma an fassara kada musulki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin jin aiga halitta wa ni'matullah wa ni'matullah hum yakfurun an ce an fassara ni'imar nan da Qur'ani an fassara ta da musulunci kuma an fassara ta da sunan dan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wasa igiyar Allah da ta cin cewa da Allah ya ce ta malaha kuma an mata fassara wasu fassara ta da Qur'ani wasu fassara ta da musulunci wasu fassara ta da sunna والصراط المستقيم لك وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط مستقيم شنو بين القران والسنه والنجم الصالح انت كما النجم حكتي من بياني كان فكروا لي بالجن اللي فيه كنت جيتا النجم كما يحكي تعرف تفكر القران انا نكون قران النجم يجي حتى اللي يقول حكي الكريم اكتب تاشا لسان والنبي الامي annabin da aka dangana shi zuwa ga abu a ummi duk ba sai zuwa ga ummi ummi guda uku ce akwai ummi da ta haifi mutum nan dangana shi zuwa ga mashi da ta haife shi al'ummi ana nufin wanda yake kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi idan mutum yana kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi kenan bai ɗauki shi ba ba sai karatu ba sanan sallallahu alaihi wasallama sifan ta waɗannan sufofi suna ji gare shi da goni a can bai karatu a wajen kowa ba kawai wahayi aka yi masa yau anan yi karatu ta hanyar wahayi so ta hanyar da karatu ta alikun ba ku sa'u iya kudu ta ce fara koyon karatu shi ko abin wani ya rubuta masa wannan ba a'a kawai rana guda da kuma ya saukar masa da wahayi kuma wannan nisbatu ila al-ummi wa nisbatu ila huwa alladhi akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a kuma kuka ga mutum ya aikin hajji babban darajar da yake samu shine yarji'u fa'umu wala dasu ummu a ce ranar da ma sai ka tashi ka baka da sabon komai a kanka to cikin Allah ya mai da shi an kara yi ka zagi wani wani ya zagi ka ka zagi wani ka a cikin za a mai da kai kamar ranar da ma sai ka tashi ka kamar kuma tsoron a duniya ba kenan shafa ko miki ka yi wala da su umu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ka zo ku wala da su umu shi sabon Allah wannan wasfara da aka kira wani muska ta alƙarfi yana nufin jinjina zuwa ga ummul qura ma'ana abin dangadawa zuwa ga asalin dan makka ne a makka aka rage shi ummu din yana nufin ummul qura shi ya ce da su zuwa ummul qura wa masala suka ta ummi din na wato ainihin wato dangane ne zuwa ga wato kwasan mutum da wannan bai dukkan shi ne dai malamai suka yi shi ne wannan wa da'i da'i ila Allah ko kuma suka yi da'i kira zuwa ga Allah ko mai kira zuwa ga Allah shi ausafin tafiya wasu matin tafiya kadara min hati su bai yayi al-mutaqaddima wani ya gabata a tafan Allah da suka gabata wa kutu da an ja'i wa ahadith rasulihi wa ikhtilaf al-umma jumlatan shafikum ka tasmiyatihi bil mustafa wani kuma su hadan haka za ka ji ana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wanda suke cikin yabo da girmama kama al-mustafa wanda aka zaba sai Allah ya ce Allahu yaqtu min al-malaikati wa min an-nas al-mustafa yaqtu wa yahdi ila al-mu'minin لا يستبيع إليه من يشاء لا يستبيع إليه من يشاء لك المتبع على وجه اسمه مقول لا نكون ولا أتكلم تنسيش أتكاتل أتكاتل وعلى القاتل أنا ما أستنى لما بطلت على القاتل الحديث أنا في مصر نصر من الله خليل بنائين الله ورسول رب العالمين أنا وصفا كده وتؤمنهم منظم محل التمسع لكي والشفيء أنا كرا صبري شيشو المشقة أبدا شيشو المتكئ أنا كان تقوم تكتم القرآن الله المتكئ وما أنا لما تصفى ذلك جدت أظن جلالاتي والظاهر أنا كلام فبين من الذي أجد أوسط في أكيد بابو يبا بابو يبا بابو يبا عجين الله wal muhaimin su ana kiran su bakin jaye saboda Allah ta'ala ya aiko shi yawon jaye waɗanda suka ƙi suka jaɗin jaɗin amsarwa kenan wanda ya ji shi ya samu aminci an kira shi kuma bai gaskiya duk abin da fitawa kuma wal hadi yawa ila siratul mustaqim hidayatu dilala ila al khair ya fi alayhi tida'u bil ilmi aw fi alayhi tida'u bil amal fa alayhi tida'u bil ilmi shine wanda muke yi yanzu mu tabbatar da kanmu abin da ya zama wajibi a kanmu alayhi tida'u bil amal kuma sai Allah ya yarda da aikin malamai su karantar su kuma shirya a aiki zaka hidayatul dilala ila alkhair shi ne aikin annabawa da malamai amma hidayatul tawfiqi dakatar da mutum dakatar da shi yardar da shi a yarda ya musulunta wa hannun kowa yake ba nuna hannun Allah yake shi haka hidaya da Allah yake wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wani kuma yace innaka la tahdi man ahbabta laysa alayka hudahum ba kan auren suka ci ba sai ana nufin laysa alayka hudahum hidayatul tawfiq an kula da cewa innaka la tahdi hidayatul jalala kenan وسيد ولد آدم أن وصف أكيد شوغبان أن أدب بكا أدب آدم دل وسيد المرسلين أن تراجك ما شوغبان من ذلي بكا وإمام المتكين جاغولا جزام من قول الله وقائد الغر المهجلين كما شينا جاغولا ما تصرف لجير ما تدن ددن دا ما تأينهم تجيبير وما تجرانا الجامعة لكم saboda kuri a gocin su da kafafuwansu saboda gurbin Allah wa hasibullah kuma an kira shi masoyin Allah وخليل الرحمن كما بدائين الله وصاحب الحوض المولود ما أبو الشيء تبكي ولا أيك جنجرة وأشعر وانسا وما أنت بضاء كان في شروابا أنا أجي صاحب الشفاعة وجو ما يشكوكنا والمقام المحمود كما شيئا تنسوا النم الحالي نايبو وصاحب الوسيلة والفضيلة أن أن أفاك صاحب الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم والدرجة الرفيعة البعيدة من وكتها وصاحب الكان ما أبو الشيطان كم فتوحي كنا وكم فتوحي الجنة الخاتم والعلامة أشراك ما علامة لي في نصاب النقصة الكلمة والبرهان من شرط حجة لو حد يريشي يا طاب حجة ما شرط حجة كتير عن النبي أي شيء النبي شيء حجة من جاي كل شيء أكو أني أجابك يا تبتر يا ما أنا أصحاب وكانت التاج والعلاج والياء an shi ake ma abokin canji da iraji ya je iraji yau mun aika ne da suka fara da za ka kuma suna yana ne ko ko wani za a ba abokin tuta mun da za a ba shi tuta wal kabiru kuma mai kanda ko mai ishmaki waraki jira shi wanda ya hau jira a yi wannan aka wanda ya hau ta zuwa yi aikin hajji wanda shi kuma za a iya ta zuwa wani aka ce aka fi tafiya وكانت الحجة ما أبوكم حجة كيف تتكسر حجة وروبة تشيل حجة والسلطان يكون يمسك الشيء والخاتم والعناق والبرهان وصاحب الجراوة ما هو يكون سنداء هنا لي سنداء سنة عليه ثم يلعب كما ومن أصحابه يتم قصده المتوكل ما يدور ولد على حوله توكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت والمختار أنت لا تبعه وعلم السنة هم أنت لا تبعه بسنة والمقدر قد تذكر كتذكر ومكيش وحب الحق وانت لا تنسى الشريعة وهو معنى البار شيء الا تكون بار القانون الانجيل واحد من انجيل البار البار القانون فترة البار القانون واتنا جنة وقال سبحانه البار القانون الذي يفرق بين الحق والبار الذي يتربى مشاكل الامر ومن احتمال في الكتب الثالثة ما بالشاذ معناه تجديد القلب التفكر التفكر التفكر والذمة آية أنت السؤال تشعر وما جواب فيما الشيطان الخاتم والخاتم والخاتم الخاتم أتاه كعب الأحبار وقال فعلهم الخاتم الذي ختم الأنبياء والذي كان يبعث والحاكم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا حكم حاكم يفرقوا حكم أنواع حاكم يفرقوا حكم ما وكسب هذا وانا أشهر الجو كله أحسنك دليل ويسمى ذكر الإنسانية في إبراهيم أو ذكر الإنسانية في عربية ilimin yare da mutum da suke kama da juna an ce wanda ya fara yin kirjaniya asalin yaren sa da ibrahim da annan adam sannan ya ta samu kuma ibrahim da kuma da asalin ibrahim kan shi da labarin ya kawo shi ta da ibrahim shi ma magana da ibrahim da shi ne wannan da ruwa aka ce a kawo shi a kashe ya ta canza yaren da shi a wani yare daban da kuma shi sai da wannan yaren musulmi ko kuma wani shi kan ibraniyawa ba ce kawai wannan bayani yana da misali amma da akwai yare da suna shiraniya akwai ibraniya akwai al'arabiya duk shi yana da wata matsanta da ne وإن صحيح الأمير مشرقه ومنحني ومنحني بما يكون ما يحتاجون يحمل عند التوراة الأخير عن ثلاثة أشهر غير ذلك عشان يكونون ومعنى صادق القبيب على أمثال معنى يتبع ما تشاكون وقال ذلك المصطفى الإنجيل يشفى الإنجيل قال ما هو قبيل من حديث جاء وكذا وقع بوحة تحريم كاتب من هذه الأشياء وهو مثل ذلك حتى أشبك وقد يحمل على أنه القبيل يقول جاء ونبو كلا ونبو sanda al-mamshuq alladhi kana yunfiqu wannan wani tashi na da shi suka ga shi aya wannan ne shi ya هو الآن إلا التشفاء الذي يمكن أن يشهد وأما التلاوة التي يستطيع والنفسية نحو التفاصيل الإسلام وأما يستطيع أن تنام لنا في أمر الأطاع لم أن يصل مثلا الأنبياء كلهم يقول أطاع ومن تعاقد العطاء بالعطاء فقد عطى ومن أن راسنا لسلام wanda ya shawo ba sanda ya shawo shi ba duk wani وأما الدعاء التي فهي بالمشاع عن عصا وقراها ويعلم عن عصا المذكورة كيف تنبذ حتى أمرتها في حديث أو في حديث الكون أبيض الشاطئ عنه بعصايا وشكور متعشية سداتا لأهل الشمس ومتعشية واما التاج تاج الحقيقي فالتاج الذي على الامامه انا مثل روحي ولم تكن حينئذ الا للعشر لا ربط قوتها على غير الروم والعمائم في لسان العرب في فروحي في مسجد الانوار لا تكون اربعه فاسده ملوك من اول سوره سماء القبائل والعشائر لا ربط قوتها على غير malam da shi da ba su da cewa ga matan da shi wani shugaban kabila da shugaban yadda ba a kawo amma ba shi da kowa mana shi da wata ba da malaku da kawo ko a kawo a sha'ir da kuma a bayi amma shi jarabawa ga shugaban hausa an ga shugaban suna shi ga shugaban na dai da ake kiyar da mu ko huta idan na shigar da farkon hausawa da tashin kaza kaza kuma ka zuba shi ba sai ta ba kuma tare da karfin yarba shi kula ne ta shi mai karfin mai kuma an kaje garin da ta karfin ta da shi hausawa shi da karfin hausawa shi ba da shi ne yarba wannan ka gani da ana wani وأوصاف مشكلتكم سواء الشعب دون الأبد وفي مشكلتكم كتب كثيرة كتب كنت أكون شديدة بها وكما لكثيره منها يقنعون أقوى دافية تكون أبدا متعبدة أقوى إن شاء الله وكانت سيرته أن تكون أبا القاسم أن كنت تعلمه شهادة الإسلام وفاهد هنا دكتونا بشكل عن كل هنا يقول فيها وصف حتى وكن يحصل ولقب أكثر ذلك يا بشر أقول هنا أقول لك بأقوى اسمه عليه يطلق مطلق مطلقا علم ذلك جعفر المسلم وعدم وقرن ولاهب وشبكة الله إلى السماوات وكم أتى وكل يسمى لقبا وحسن الله واحد كلمة وإن كنا مثل دين فأعيد إن عدش الكبير وروي عن انس انه صلى الله عليه وسلم انه لما يريد ادراك يقول لك حيث عملت ادراك لا اعبد شيئا قال له السلام عليك يا ابا ادراك كان حديث هذا الشهرين عن النبي ابا ابراهيم يشهد ان او سمع ان او سمع النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم المحزن وعن الشهرين waɗannan kalmomin ne ban gane ba haka ba a sana'a ko nan da ɗaya ko shakare don baba ya koyi shansun nan da ɗaya abu bayan da yana shakare suka kama mayafi ko bargo ta nan da ɗaya sana'a tsakiya ke nan kashe tana magana a sana'a kalamu ko a sana'a amuri yana nufin tsakiya arafat kuma yana nufin farfajiya ko shirkoki nan ji a kiyama filin alkiyama yayin da kowa zai je wani da zai tura wani ba kowa da gurin da an tana da masa shi da yadda Allah ya kowa ta samu shi a cikin kanu da ko siffofi ne guda biyu alamomi guda biyu suka tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Muhammadiyya wa Ahmadiyya shi da Muhammad shi ne Ahmad ma'ana shi aka fi yabo shi kuma ya fi ban Allah sallallahu alaihi wasallam alhaji ko na masu tantance abu da kuma ware shi yanzu da kama kuma muku yawan malamai su ne jambo shi da aka samu malamai dubu ɗari tara da casa'in da tara suka tafi akan wani ra'ayi mutum ɗaya ya saba su da zai ci jambo da mutum ɗaya in kuma ɗaya ne kuma suka zama dubu ta sai ita baka al'una ma amma aka samu ko ɗaya ne ya fita da shi ko kuma ya cancanta da ɗaya ya zama an yi ijimai da shi ba ba sai ce jambo na mutu yawa na ji ɗaki kenan ko da haka wani shi zama masu ra'ayi mai kawai yadda ake sa demokrasiya akwai mai zuwa cikin sa akwai mai mura shi lida ma'ana akwai shugaban wasu masu yin jari ko a demokrasiya ta ce majority ta ne gaba masu kawai su suke gaggare da su cikin da zaɓe inda ƙuri'a ce shugaban da kuma ƙuri'a ɗaya gare shi yin shi ma ƙuri'a ɗaya gare shi duk kasa in shiga a demokrasiya shi ne kawai zuwa ƙuri'a ɗaya shi ta da sai kowa yi da shi kowa ɗaya mallaka wani cikin Allah malam tambaya ta yake ta mutum ne yana koyi ko shakar ko motar ta faɗi to sai mutane hudu suka mutu ko direban bai mutu ba ya da zai yi duk da yake dan uwan matakan sun ya ce dan dangon su azumi duk da kowa azumin ka ne daban ko sa zai azumi ne na shi ɗaya وعلى فكرة ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتح في رقبة مؤمنا وتتم مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق وإن كان من قوم حديث لكم وهو مؤمن فتحدث رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينك وبينهم مشراك فهي مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله Allah ya bayani hukunci wanda ya kashe wani da kuskure kuma ya bayani da kashe ita wanda ganganci kan aya tana bayani da kan kusan kuskure shi ne mutum ya abu abu na ɗaya shi shafi Allah shi ne ka ƴanta gaya mun ba gaya mun na kai azumi ko kuma ke shi kuma dan uwa da kashe ka ba shi biyarsa da gumi da yi saniya da shi ko kuma na biya ɗari biyar abin da zai bayar da shi siapa lupa saya dari Miriam kita bisa bilang apa itu mah kaji malu kaji lagi kita main apa tu Sekarang kita cakap yang yang sebab kita kuncinya apa tu kuncinya apa tu Sebab Quran Allah tu sudah ada sudah ada kan kita Teman yang sebutkan di sana apa? Jangan apa apa itu. Jadi sudah hampir di sini teman. Kita terutama mahu dia dia dia jadi teman. Ada dia sauran da yake yan sada ina Allah ya sa ku kawai sun mu'mina amma kar a yi bukata shi ya rina ko zuwa ko ba ko karama ko mai lafiya ko mara lafiya ya je ka kasa ko jaba wajen wani a kai su kawai aka rina da wasu suke yi sun yi kama ne to haka an ce masa zuwa ya yarda shi ne zama ya yarda zai wata ke yi ta ta zai wata idan mutum ya zaka yi kai shi ne a yi ana mace zama ne ya shi ya aka kai zama mai wata يطلع بشارع قدرة الشبع والعبد هذا يعتبر التشجيع بلا يستطيع وكيف لا تجد الشيطان يقول الأمر على الإبداع ما رأى ذلك ما بإجابيك wannan shi ne bayanin da Allah ya dangar da su a fuskar suna kuma idan ya zama wani ganganci a ya ke hanyar da su nuna mutu amina da za su yi ta hannun halin fiya wa kasu Allah alaihi wa la'anahu wa ahadda lahu azaban nan wanda ya ci shan ne da gangan yana ne gangan da kusan sa a jirga ubi jahannan makomarsa a kababarsa jahannan halilan shi da wama وغضب الله عليه ألا يهديه ولعنه ألا يلعنه وأعد له عذابا عظيما كما كانت على أول الجنة فتعبدكم بيشكر نفر كيف جزاء في جهنم نجد خالدا نفر وغضب الله عليه نفر ولعنه نبر وأعد له عذابا عظيما akwai abin da malamai ke kai a cikin ko abin da kuna wasa da cikin kana ɗaukar sanda kai masa bugu sai kuma ka bugu ko kuna wasa da yanka ko kuka bugu kai wannan da kai niyya wanda ake kira hakkun tukirin hakkun ke kasbi an da tukirin da aka ake kira tukirin an shi wannan an da ne da gangan kai kai ne da ka take wannan ba kai niyya kake kuma kake wannan kuma kai wasa da gangan amma ba da ne da zama kula shi ne hakkun ke kasbi an da tukirin shi ake kira tukirin an da kuka da kai kuma sai suka ce idan ka zo kada kuma kun gani wannan kake kake shi amma idan kuna cikin mota tare shi ta hankala kuma kana da kaya mai kyau kana da gudu kuma kayi tuku ba da ganin ki ba sai ke shi ma kan dora maka nauyin da shi ke kun ko da wanda kake kun da kake ko ka wanda yake cikin mota ka ba in ka ba shi ke shi kuma kun ka yace eh nan da shi ke cikin mota ka ba ka ba da nauyin akan ka da kai da direba direba kuma shi kuma sai kula da ayyukan shida shi da kan mota da ingancin ta idan ku da yake wajen haya wajen kula da kudina da gajiya da sauran wajen sabon kuma ba wajen da ake gina dan ruwan dutse din wala yake kara wani mutum ba da ko na alhaji wannan haya zai fita ba ya fata masa jariri da ya hakuri shi zan hakura amma a fita ruwan dutse da shi in dai ruwan dutse kuke da shi na hakura na san ba gangan gidan ba amma aka samu goma a cikin kariya ne sai ka bude kawai ka zo goma abin nan ka duka in ka zama abin nan tsaye bari ka nuna ka yi hankali a yi kan shekara tana amfani da shi gidan mota ka da ake amma sai a taɓa goma kawai sai a ci a rufe shi ne wata rana abin nan aka yi alhudun ce ba mu saboda ɗin na kai saboda haka in har mun da tsakanin masu cewa idan aka faɗin wato shi na cikin shi ne ya kake so ka zo azumi ne daban daban duk kowa ɗaya sai maka azumin ka daban idan kuma a zo wanda ya fi shi ne ya kake so a duba ko ko ne dan zan ne shi ba an dinu sannan ina kai kare a musulunci a ɗauko da hukuncin da ya dace da shakin ka hannun wani ba shi zai ci da abin da ne ba jama'a za su duba yanayin sa da yanayin motarsa da yanayin irin da ya rufe da abin da ba ne za a yi hukunci amma da zai da aiki da shakin ne wani ne su wallahi ba da kan kokari dan haka ne da mun suka ta suka ce wallahi khairun hafiza shi ko ba mun ta sun da wallahi khairun hafiza wato wallahi ya asu kan nan wani ne ta ta wallahi khairun ma'in wallahi wani ne ko ba shi da ta da mun ta kuma wallahi khairun ma'in kuma bin shi a wani wani wannan shi ka duka kai aiki ko ka ci da Allah kai shi a gamba ka tawakkal Allah wannan yake malam akwai gado mai suna yin hamanna a ujar ya halatta a sa ko ko a ya ce sai an san fassara su gana don su suna da fassara mai matsala don fassara akwai wani mutu wani mutu da sai ta habbai suka yi da suna a nan shi alaihi salam a ji kusan ba daɗi ko a cikin zantawa sai kan gari gyara mu sallallahu alaihi wasallam amma yanzu sunan ka lafiya lau sai ya fashe sunan ka ba ta ba ta sa wani kowa sunan ka duniya ba sai kai in shi ma'anar sa wani suna ba ne sai kama da sunan Allah kamar su da sunan wahala na da ta da hana ba suna bane sa wa kanka kai ku da ai haka da kana sa mu kuma da kana ta an ce ya ayyuka mai da ga wahala wannan sai a ce dun da bin da shi shi mun kuna kuma cikin mu akwai wani abin nan sai da kuma ya mu kun kuma da rin jahannam ta da magana shi ne ko ta canza sunan da ba ta da abin da ka da magana ba ku a can da sunan ba Allah ta kawo wani ta kona garin gaba daya ba a shirin karanta ba da kafa sai shi garin da su da za ku kawo garin ku shi ta wannan abin ne shi abin ya abu ne mana na dukkan arziki idan mun shirin da da kawo masu cewa wanda suke fita a cikin kai kake ina tsaye ma su barka da zuwa da fatan malam ya dawo lafiya daga Lagos matan bayanin da kai satin da ya ta yadda makarantun ne suke a kan tsarin fahimtanku haka sani da malami ne shi ta mafita ko mun yi bayani cewa da bakai shi ce suna da shugaban su ne cikin tsarin makarantu a wani tafi da ake karanta a hajjiri musulmi na mun masarikin na tsara shi malami ya rubuta shi a daga nan sama da shekara ɗari da suka wuce don tura su suna kusa da yake a bayyana kan cewa lalle a makarantun zai kashe gudu ba amma tura su takan addini ba shi ka zari ka ga tsara da uza ta ta kada karara kada karara ta ta da gurin da sai addu'a islaci ya kada karara to wannan karara da ke kada an ga shi ma ta ke kada kuma ka karanta da shi ta ne ya ba shi to karara ba sai ku kada da su da malin da ta zo a tashi alaihi wasallam sabbin sun kai sun kasu tashi kamar yadda dogawun waɗanda ba da ba suke shi a gaban sai dai a tashi a kalli mutum amma ba a yi shi ne ko a tashi ne zauna ku sannan an yi abin mamaki an fara ake kwace su ma'ana ba ba da shine ko zai da tashi ra ra ra ra shi ne kamar wato an yi abin mamaki ne kawai gode wa Allah amma kan sarrafa yin dandamali illa da ta'an da tabbiya sai shi ne da ke tashi shi ne sannan kuma tsarin zaman da ake yi cewa nan da nan da nan da nan da nan da mace shi ya da shi da wani da ake yi tsarin sannan ma da shina tsaye ɗalibai na zaune ilimin da dama su da ko ko ma su da ko da a tsaye zuciya abin yawa ga gudu tare da kasar Najeriya ne ba a fara yanzu aka ba a gidajen talabijin da rubiyoyi ko da an yi malami ya yi addu'a ga gidan yana cewa da ta fi a yi da rubiya da kakin kasa kamata da kakin kasa da fara zuwa sai addu'a yi da shafi kakin kasa da sai kakin kasa ne ya yi addu'a wato dai kasa har yanzu tana nan a kan sama kasini sun yi sarki nan ba aka zo da wannan kwashi da duk da duk wata ta da ta fi kai da tsarin mulkin Najeriya ko tana da mulkin Najeriya da kuma shi da har zuwa jari har tsari da mutu cikin har zuwa jari ko da su doka ko ana ne ko a shi ko ma ba ne in da kuka kare tsarin mutu Najeriya shi kana da tsarin mutu Najeriya da ta an ko kuma kai kuma ne ya dake duk da lamu da doka ko ta kare duk mata Allah ta fa duk da kai kare da Allah ya ce sai mun goma da rika kan maganan waɗannan dokoki da baka da mutum shi yana kawo suke na arewacin Najeriya a kan hannu. Da ɗazu a cikin jagorancin da zurin Kano a malamin kawo biyu da limamin Kano da da Sa'idu Ahmad da dukkan malaman da suka shirya wani jihar Kano. An yi kawo da ɗazu kamar karfe sha biyu har zuwa karfe biyu yana majalisar dokoki. Kana ji a ji a musu da mutanen Kano da su da su kawo ɗaya da cikin dokokin nan guda bakwai hannu da mutum na da magana musulunci in ka suka sa musu hannu to zai shiga abin da za a yi na farko da za a aiki shi ba na biyu kuma su kansu rayuwarsu da mu'amalar su da rayu suna cikin haɗari don jama'a sun gane shi na karanta musu da wasu guda bakwai da cikin lokacin guda bakwai cewa a dole shi na musu da masu da kwabo na biyu kada uba ya fara marin ɗansa ɗaya da gidansa kalin su kawai ce abin da yake da wani kanan da ke da ke lafi domin mora na uku kada a ɗaukar da mace sai ta ce ta ɗaya da kasa na uku duk wani ya auri matar da bata kai ke ta goma sha takwas ba a tattara su da yayi jari za ka kama shi kara rabin miliyan a ɗin shekara uku ko a ƙara masa biyu kuma a samu da ta ke na biyar kuma shi ne kusan wato dogo shego da ɗan hada a wajen Kuna yin zai guda uku, haka ne tafi. A, abin ta siya da rasa hannu ba, in da ke da shi, in ta wallahi ta yi ne ko ta barayi. Amma ba ta ke da sa hannu, ba wai ta ta sa ba, don akwai waɗanda suka yi da gaba ɗin ta saka. da gaske an kan da nan da yake su kan ta ko kawo kana ne ku ba da amsa ko kuma ku rubuta ta amsa da ke ko wannan ko ku sun saba ku sun saba duk shi sun saba mana za ka ne da ku kuma duk ko kun da ka ne da ku ba ka ne duk ka ne ka ne ka ne ka Ita wacce na ta sana ilimin koyo da jima'i a makarantun farawa da sassu da sassu da aka kula ya kasance da kuma rama shi wanda duk taba kawo shi sun ka mun da aka tashi malamai suka tashi da rama an ba ta kawo ta a 2001 aka kashi ta rubuta da sun gudu da aka kawo malamai ba kan zuciya suka fara ai sannan na abu ne a mutum da yana cikin tsarin ba mun tara da wani gidan da tabbata da tsarin da ni ke aiwa da duk da kuma ka rubuta shi inda an ce mun gidan da tabbata da tsarin wani dama ne ne ana yi haka da kira da kuma ana tabbata da abin da kuma mamaki an kare ma yara su yi a cikin hannu da bugu da sauran za a musu da yadda ake kaza da yadda ake kaza to ina za a yi karatu idan an yi kishi a cikin hannu abin da ya fi nazariyar kuma za a yi za a yi shi da al'amari da kun lalata mana abin da ya rage mana tarbiyya yana da abin da yana bukatar a wani haɗin kai ɓangare masu da malamai da masu dan ba kama haɗin kai tsakanin ɓangaren da ya fi da mutum ne to ai kuma da shi ne kana so ta ana hannu sai ta inganci ne to sai a ta kuma inganta sunan ma'aikata sallallahu alaihi wasallam ko kuwa dan har ya ga yaya ma'aikata sallallahu alaihi wasallam yake yi da ake wata taku a cikin da aya wannan ya zo a hadisin hadisa ibn kudi a cikin ruwa imam al-bukhari na mutumin nan da kana masa harba yake a cikin ruwa a kan ruwa yake to za ku biya ni sai ka zuwa mun shi alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawm الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان الله haka ba mutum ya tafi da wani mun ta ce ko ta da wa kuma sarkin da shi suka ce sai mu za mu ba su da su ka ba mu ya kuma na ta ba tun da nake da fadi gaskiya da aka tuciya a cikin abai da kun da shi da da ta da da aka da shi mutane da wanda ma ne suka kashe cewa suka hawo da ya koma bayan da ita ko ka da ne kai ji ya ji ta ta shi ne kira fatiha a cikin da ita akwai ma shi da ya shi da wani da zai annabi aka sa ta gaba da awakin ta aka ja ko sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fito shi ya ma ala ta anna haruka wa ya kana shi kai fatiha da ta ne ko ko shi ne ta hannu ko raba hakkin ko raba hakkin da haka sai aka rage imani aka rage haka ne idan zai kwanta yana samun hannu ko karanta fadafi da ko zai kare da da nasu da da hannu ko za ku da shi da to haka wannan ya kamata ana yi a hannu a safa kuma ana yi a ruwa ana kira a kan ruwa sauki ta shiga kuma ana kira annabi kudin da shi a annabi annabi ko a jisa ita kawai wannan kuma ya yi da kuma kawai da shi kaji shi ko ka koma mutum ko ka shi ka kuma ibn kathir kathir ko ta fata ko ka ce amma da kai kuma shi ma wajen tafsir shi da fata ya kawo shi yana yanka to a shafi ya ka ta shawo na hadisi na bukari na abu kai mutum wannan yake don Allah ma da karshen hadisi ne shi'u an tada'a a wasu al'umma كما تدعى الاكل الشباب القدر قال قال ان كل مسلم يوم قال بل انتم كثير ولكن لكم بطاقه لقاء الخير والعز ان الله شد لي عليكم حاله منكم فيقف ان الله يريد بكم الوحي فقال قائل ما وهم يا رسول الله قال نحب الدنيا وكراهيه الموت وانا هديت شرككم في دوره اسمي شهاده تلك المناعي ومن اكتملتنا من محمد الله الأشياء ومن كبار الشهادة التي تشير إلى الحديث شهادة فينا رسول الله إن تشير ذات الوقت إنت كان نفس حكيم ألا يعجبك يبدو يعجبك من الله ومن على amma shi na ku kai laka yana cewa mana Ibrahim Ahmad Mahir waye waye su muna ne kai ba jami'a amma dangane da annabi na shekara ma kuna ne sai da kuka shi da aka yarda da shi kan aka kuma da shi kuma sai ya shaka ba wannan sosai kai ko annabi da kashe shi da kai ba ne da rabu kuna bi amfani da kuma da shi ta ba shi na mutane yake da shi kuma albarka amma ba ana nuna cewa da aka zama da kai ba an yi da kai shi da mutum na kai da aiki Allah ya kama shi شاكر ولا
Thank you. لا تحسبها صدقة ثابتة وما يعلم يعبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستنشأكم فيها فاستغفره ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صاحب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فمنها مثلا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قل يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه نعمة الله لكم فذروها تأكل في أرض البحر ولو تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقلوها وقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب لما جاء أمرنا نجينا وطهروا الذين آمنوا معه برحمة برحمة منا ومن علمه به إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين أخذوا الصيحة وأصبحوا في جبالهم كاذبين فإن أغنوا فيها ألا إنكم لتكفروا ربكم ألا تعطينهم السود لقد جاءت رسلنا إبراهيم ببشرى قالوا سلاما قال سلام فلبث أن جاء بعجل حمير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم فيها قالوا لا تخف إنك أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قالت فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب قالت يا ويلتى أخرج وأنا عجوز وهذا أربع لي شيطان إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته البشرى يجادلنا في قوم سوء إن إبراهيم لحليم تواب منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن